الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأويهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah wanda ya tattara mu cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari na damagaram a yau alhamis daren juma'a sha hudu ne ko? eh? sha biyar ya kai sha biyar ko? to sha biyar ga watan zirkada sha hudu ko? na sha hudu ga watan zirkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace yau da nawa da wata 24 ga watan shida shekarar 2021 muna cikin tafsirin suratu sajada mun kwana a aya ta goma sha hudu yau za mu tashi a aya ta sha biyar a wannan sura mai albarka wato ayoyin da muka karanta sati da ya wuce sati na biyu kenan domin rana ta yau an samu hadari dalilin wannan ba samu damar gabatar da karatu ba to mun karanta ayoyin da suke magana akan kangararrun bayi halin mushrikai a hilin kiyama da irin nadama da za su yi yayin da suka ga asara da tabewa me ya sanya za su haɗu da asara da tabewa saboda rishin imaninsu da Allah rishin biyayyarsu ga annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine asalin asara da tabewa ta dan adam to Allah kuma nan a wannan ayoyi da zamu da malai karanta yanzu za su yi mana magana ne akan mutumin da shi kuma yayi imani da Allah yayi aiki yayi biyayya ga manzannin Allah to wani irin matsayi yake ciki wani irin ɗaukaka da daraja Allah ya mushi yaya kyakkyawar rayuwa za ta same shi a nan duniya da kuma kyakkyawar rayuwa gobe kiyama to ubangiji yana yaban bayi da suka yi ɗa'a gare shi shi ya sanya sai ya faɗa aikin bayan da siffofin bayan don ka gane ka siffanti da wannan siffa don ka shiga cikin waɗannan bayan na ƙwarai ka aikata aikin da in an yi Allah yake yarda da masu yin shi don kai ka sami yarda Allah saboda me yasa Allah ke bayani don kar a baka wani jabbin aiki da ba shi ne ya ce a yi ba wani ya ƙaƙa ba ma shi da sunan Allah ne ya ce a yi kai kuma baka gane ba ka yi ta wahala sai ka je gobe lahira Allah ce ba ni na saka ba to don haka tun nan duniya sai Allah ya bambance maka siffofi da ɗabi'u da halaye da ayyuka na mutanen kirki da shi kanshi abin kirkin menene dami da menene in kai ka zan mutumin kirki me da menene siffan mutanen kirki Allah ya bayani to shi yasa sai Allah ke cewa innama yu'minu bi ayatina alladhina innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun Allah subhanahu wa ta'ala yace innama kadai ya takaita magana akan wannan abin da za a faɗa ma'anar shi kamar a ce daga wannan babu wani iyakacinsu kenan shi ne abinda inda mata ke nuna ba to menene ake so a bayyana sai aka takaita maganar ba a faɗaɗa ta ba aka tsaida ta iya inda take Allah ya so ya gaya maka suwaye wanda suka yi imani da ayoyin shi a cikin bayi a wannan rayuwa ta duniya dukkanin mai da'awar ya yi imani ne mai imani dukkanin mai da'awar mutumin kirki da ya zama mutumin kirki dukkanin mai da'awar shi na kwarai ne yake zama na kwarai sai wanda Allah ya shaidi ya tabbatar ya karbi imanin shi da kyakkyawan aikin shi ya ce aiki kaza da aiki kaza wanda ya yi su wannan aikin na karɓe shi mutumin ya zama mutumin kirki to yanzu ya daga cikin ababen da suke sa ɗan adam ya samu albarka a duniya da lahira shine imani da ayoyin Allah dukkanin mutumin da bai bi imani da ayoyin Allah duk darajar mulki da kuɗi da wadata da lafiya da ya samu ƙarshenta dai asara zai yi kuma Allah zai kai shi wuta ne ba aljanna ba a wannan rayuwa ma ba zai ga da kyau ba domin bai ji bari ba ba zai ki gani ba in ko ya gani ba zai ga da kyau ba wannan dole ne to sai Allah ke cewa innama yu'minu bi ayatina kawai waɗanda suke gasganta ayoyinmu ai innama yusaddiqu biha waɗanda suka gasganta ayoyinmu suka yarda gaskiya ne daga gare mu ne suka karɓa suka yi aiki ba su ƙaryata ba daga ya dama su ne mutanen kirki ko Allah ke cewa in baka gane ko su wane ne ba alladina sune idza dhukiru biha yayin da aka ambata musu ita aka musu gargadi da ita dami da ita ayar Allah din idan aka musu wa'azi da ayar Allah ko suka ga ayar Allah domin ayar Allah kala biyu ce akwai aya shar'i akwai aya kauni aya kauni yadda Allah ya halicci duniya da abubuwan da ke cikin duniya da yadda duniya take tafiya yau da kullum fitowar rana da faduwarta wato tsirrai su samu rani ya zo damana ta zo sanyi ya zo gumi ya zo a ya hazo wata ranka ga ba hazan wannan abu yana daga cikin ayoyin Allah kauni imani da su shine ka yarda Allah ne kaɗai mamallakinsu ba ya da tarayya da wani daga cikin halittu ko mala'ika ko annabi bare wasu da ba su ba gaba ɗaya Allah kaɗai ne ya halicci waɗannan halittu na duniya gaba ɗaya sannan kuma shi kaɗai yake da iko a kansu ya mallake su sannan kuma shi kaɗai yake tasarrafi a cikinsu ya yi yadda ya ga dama ya kashe ya raya ya arzata ya talautar ya ka daɗi ya ka wahala ya ka gumi ya ka sanyi jingina wannan abu ga wani ba Allah ba shirka ne ga Allah ga wancan da ka jingina kuma ƙaryata Allah ne domin Allah ce shi kaɗai ya kaɗaita da halitta idan ka ce a'a akwai wani ma da ya halitta ya hada da Allah kaga ka ce Allah bai faɗi gaskiya ba ألا له الخلق والأمر kaga haka da kai تبارك الله رب shine ya العالمين kaɗaita da alkhalqu halitta halitta wala amru shi ya kaɗaita da ba halitta umarni to yadda ake ƙaryata aya kauni ka jingina ta ga wani ba Allah ba ka ce shi ya yi ta ko kuma ka ce a'a tare da Allah suka haɗu suka yi kaga nan ma ƙaryatawa ta bici ko kuma ka ce a'a Allah ne ya yi shi kadai ba hannun kowa amma kuma wajen iko mallaka a yadda aka ga dama ba Allah ne kadai ke gudanarwa ba tare da wani ciki to wani shine nau'in kafirce mata kala uku to sai aya shar'i ayar da Allah yake aiko ma annabawa wadda ake karantawa kamar ta- a- ayoyin at-taura injila zabura qur'ani duk waɗanda ana kiransa ayoyin Allah to imani da su shine ka gaskanta su daga Allah ne suke duk labarin da suka bada ka yarda gaskiya ne duk umarnin da suka bada ka yarda haka nan ne adalci wato labarin ya zama gaskiya hukuncin ka dauke shi a adalci to wannan kai imani da ayar Allah shar'i kuma kana aiki da ita baka ƙaryata ta baka yin wasa da ita baka istihza'i baka kin yin umarni da umar, bin umarninta kenan shi yasa ake cewa innama yu'minu bi ayatil ladina idza dhukiru biha kharru sujadan sune waɗanda suke faduwa suna sujada ga ayar wato su yi sujada ga aya abinda ake nihi waduwa su yi sujada istami'u laha shine su saurari ayar saurare na nutsuwa na tsanaki wa a tsa'uha sai kuma su ma aya biyayya ɗari bisa ɗari ƙaunan wa fi'ilan a magance da aikace su faɗa su yi aiki da abin da ta ce a faɗa su faɗa gaban su ya aikata abin da ta ce a yi ya hannu daga abin da ta hana kaga sun yi aiki da ayar ƙaunan wa fi'ilan to wani sai a ce sun yi imani sun risinawa aya sujada shine ba da kai mika kai jayuwa ga dokokin inda aka ce ka tsaya ka tsaya inda aka ce ka yi sauri ka yi inda aka ce ka tafi a hankali ka tafi a sannu inda aka ce karkaje karkaje inda aka ce ikiyayya a nan ka yi inda aka ce isoyayya a nan ka so kaga ya zama mi janka aki ba kai kake ja ba to shine kharru sujada shine miƙa kai ga Allah miƙa kai ga ayoyin Allah kishiyar haka ƙaryata aya ne domin a karanta aya ka ji ka gane amma cikakken bayani amma a same ka baka hannu da abin da aka ce a bari ba ba a ga kuma kaya aikin da aka ce a yi ba kaya halin ko in kula to wani ya ce ba ka yi ba imani da Allah ko harshen ka yana faɗa sai a ce a ƙarya ne faɗinka aikinka ya ƙaryata ni faɗarka domin wannan sai a ce siffofin kafirai ne domin kafiri ba wai bai sauraron alkurani ba ai dole wani lokaci in an faɗa tun da yaren shi ne sako zai kai mishi ba wai dan kuma bai fahimta ba ne ya fahimta din me ya mai da shi kafiri bai yarda ba ne wannan yarda wani lokaci ba sai ya faɗa da baka ba a aikace za a gane bai yarda ba domin ta ce a bari an ga bai bari ba ta ce a yi aya ta ce a yi kaza an ga bai yi ba shin yanzu ko da ya yarda ƙur'ani daga Allah ne amma ƙur'ani ya hana ya haƙi hannuwa ya ce a yi yana yi mai sunan shi bai yarda ba shi yasa Allah yake faɗar siffofin kafirai daga cike shi cewa wailul likulli afakin asim yasma'u ayatullahi tutula alaihi summa yasurru mistakbiran ka'an lam yasma'aha yake ce fa bashirhu bi azabin alim wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha hudwa ulaika lahum azabun muhin Allah ke faɗa siffa daga cikin sifofin kafirai yake cewa hallaka azaba ta tabbata ga dukkanin afakin mai yawan kirkira ƙarya al'ifuku shine ƙarya amma ba daidai take da alkadibu ba domin alkadibu ƙarya kawai al'ifuku kuma kai da ka ƙarƙe da ƙaryar ka san ƙarya kake kuma ka san wannan abin da ka ce a yi ka san ba shi ne ya kamata a yin ba yin shi haɗari ne amma sai ka zo ka ce yin shi ne alkhairi da gangan don ka cusa ma masu son kai wanda kake so su yi abin su yi ka ce shi ne alkhairi alkhairin da yake kishe wanda kake son a yi kai kana son sharri to alkhairin da ya kalubalance kuma ya ka ƙaryata shi kaga da gangan ka juya abu al'ifuku kenan yadda ake birkita abu kamar abu yana haka sai a mai haka an juya shi ko to shine asalin al'ifuku shi yasa Allah yake magana akan wal mu'tafikatu wana wana wal mu'tafikatu da mutanen da muka jirkita kasarsu menene wato mutafikatu jirkita ta aka yi kamar da Allah ke cewa mun sanya samanta ya koma kasanta ya ka kira shi mutafikatu kaga jirkita haka duk wanda zai yi sharri yayi kasabi yayi kage dan ya soki addini ya soki masu gaskiya ya nuna su masu gaskiya nan azzalimai ne wanda suka yi kowa adalci ce su suka yi kowa zalunci ya dauko zalunci ce shine adalci shine taimako ya ɗauko ƙarya ya ce ita ce gaskiya da gangan to yanzu ba ƙarya ba ya yi al'ifuku ya yi shi ya sa man Allah da ya ga abin da kafirai ko munafukai suka yi ma aisha na ƙazabi sai ce wallazi na ja'u
bilifiki
kage ke innal ladina ja'u bi bil kadhibi sai ce bil ifiki saboda shi wanda yace wancan sahabin ya yi zina da aisha ya san ƙarya yake shi karan kanshi ya san ƙarya yake amma ƙage ne yana so ya yaɗa sharri cikin musulmi ya ci mutuncin addini ya ci mutuncin annabta ya ci mutuncin gidan annabawa ya rusa addinin kaga ai ibiku ne ba kazibi bace to shi ya sanya kaga shi makaryaci ba a ce wannan mai sharri ba a ce mishi yayi me yayi ƙarya sai a ce yayi sharri shine ya ce efuku to ana yake ce ake cewa wailul likulli afakin mun gano kenan afakin ko kuma ya zama to a cikin masu sharrin ma mai yawan yi aka yi da siga mubalaga asimin mai tsananin saban Allah yaya alamun shi yake yasma'u ayatullah yana jin ayoyin Allah tutula alaihi ana karanta mishi ita dare da rana amma sun maye sirru bayan ya ji ayar ya fahimta sai ya ci gaba mustakbiran yana mai girman kai ma'ana ba za a hana shi ba ba za a sa shi ba kaga girman kai kenan batarul haq wa gamdun nas wulakanta mutane da yin watsi da gaskiya Allah ce ka mishi azaba ka mishi bishara da azaba mai radidi yace yayin da ya ya ilmanci wani abu daga cikin ayoyina ya gane yadda ake nufi sai ya dauki abin da ba'a da izgili Allah ke cewa wannan ire-iren suna da azaba ta wulakanci kamar yadda suka wulakanta alkur'ani haka su ma Allah zai wulakanta su a gobe kiyama da haka ba ce ba azabun ali da haka ce azabun muhim ai sun wulakanta alkur'ani sun wulakanta masu karanta shi sun wulakanta masu yarda da abin sun wulakanta annabin da ya zo da shi sun wulakanta shi Allah da ya alko alkur'ani to babu abin da za a musu ya dace da shakiyancin su sai dai su ma a wulakanta su da azaba haka Allah yake gaya mana siffofin wasu daga cikin kafirai ya nuna mana sun je wuta kamar an tambaye Allah ya yake yaya suke komi suka yi sai ke ta inna hum kanu qabla zalika mutrafi kafin zuwan su wuta su mutane ne da Allah ya musu ni'imar lafiya da jin daɗi da kaza da kaza da kaza ni'ima dai ta rayuwa amma wa kanu yusirruna ala al-hinsil sai suka kasance yusirruna suna ci gaba da dogewa alal hinsil azim akan zambin azim zinihi babba shirka basu bari ba kashiran kai basu bari ba kaza kaza duk abin da za a cewa zambul azim ne suna yin shi shine hinsil azim cikin zambul azim ma take tana cewa wa kanu tana cewa yaquluna aidha mitina wa kunna turaba wa idaman a inna lamab'usun aw aba'una al-awwalun Allah ce kul na'am wa antum dakhilun lalle haka ɗin za ku taso in amma kuna kaskantattu amma mumini shi duk sanda aka karanta mashi aya canza shi take ya bar abin da aya ta ce a bari ya ga ya daina aya da ta ce abin da aya ta ce a yi ko da da baya yi idan aya ta zo ta ce a yi kaza sai a ga yana yi yanzu sahabbai aka ga da ba sa sallah ko da aya ta ce a yi sallah suka yi ne suka yi sallah da ba sa da zakka ba sa kyauta daya ta zo ta ce a yi zakka a yi kyauta ka fifita ɗan uwanka ma ka so shi kamar da kake san kanka sun yi haka ko ba su yi ba sun yi kaga he ya nuna ayan nan ta canza su ta dawo da su daga maketata zuwa ga wanda suka fi kowa tausayi da rangwame da afuwa daho mutane ne masu kashe mutane masu saukin kisan kai sai suka zaman to yanzu ko yatsa ka sa musu a baki in dai ka ce la ilaha illallah to ba za su ci ba duk duniya sai da ya zaman to ruhama ubainakum ana cewa su suka yi kowa tausayi tsakankaninsu ba inda za ka je ka ji daɗi sai ka zo cikin musulunci hatta da kwari da dabba da tsuntsaye duka suna jin daɗi me ya ka haka ƙur'ani ya canza su ke za Allah ke cewa wanda ne idza fa'alu bakatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa law wana wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sai ke cewa walam yusuru ala ma fa'aluhum ya ummi ya amalu Allah ke cewa su mutanen kirki su ne idan suka aikata wani abu na alfasha kowace iri ko suka zalunci kansu ta hanyar yin wani banna idan aka gargade su ko suka tuna girman Allah aka musu wa'azi fastaghfiru li dhunubihim sai su roki gafarar ubangijinsu ma'ana sai su nemi Allah ya yahe musu wannan laifin da suka yi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Allah ce ba me yahe lahi da wan sai Allah tunda sun roki Allah ya yahe musu Allah zai yahe komin yawan zulmi sai Allah ke cewa ga siffarsu da Allah ya so wa lam yasurru ala ma fa'alu ai ba sa ci gaba a bannar da suka samu kansu jiya yau an musu wa'adi an karanta musu alƙura suna ɗiyan musulmi amma su ne kwartaye bara bana ma su ne kwartaye su ne ‘yan caca su ne kaza su ne kaza a'a ba ka samun su haka su walam ya surru alama fa'alu wahum ya alamuna suna da sanin abin nan haramun ne kuma su ci gaba da ba sa yi kaga wannan siffa ce ta me ta me imani mutumin kirki a wani wuri yake cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min innal ash-shaytani ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun lalle su waɗanda mutanen kirki masu tsoron Allah idan wani abu ya same su wani abu na shaidan ya shafe su suka yi laifi ba za a ce ba dan kana musulmi kullum ba za ka yi kuskure ba a za ka yi kuskure tun da kai ba ma'asumi ba ne annabi ne kaɗai ma'asumi da ka tun da kai ba Allah ba ma'asumi dole za ka yi laifi wata rana to amma menene ake ganewa mai lahiya yake kala biyu ne mai lahin da bai tuba shine mai lahi amma mai lahin da in yayi zai tuba wannan shi haka ɗabi'a ɗan adam take daman manzo Allah yana cewa kullu bin adam khata'u wa khairul khata'i khata'una tawabi wato dukkanin mutum inda yake mai yin kuskure ne wataran sai yayi ba daidai ba sai dai mafi alkhairi cikin wanda suka yi ba daidai ba wanda suka tuba kuma sannan dama Allah dan kayi zinihi ba zai maka azaba ba saboda kayi zinihi me yake sa Allah ya ma bawa azaba yayi zinihi shikenan Allah yana kallon shi sai ya kituba gobe he ya kara jibi sai ya kara bare da bara waccan da bana da baɗi duk yana nan cikin zinibi yanzu wannan zinibin yana yi yana yi ya ƙi dainawa sai a wayi gari yana tallar zunubi so yake sauran jama'a masu raka zunubi ko shi yana yi yanzu tun da shi kadai ne so ke sauran jama'a ma su raka zunubi idan kai zunubi sai raka sanka sai raka abuta da kai yana ma'amala da kai idan akwai kuɗi ma sai taimake ka idan akwai ta karuwa ma da take da ya tsada kuɗin ka jika bi ta ce he biyar sai ya baka goma har da rara da zaka je ka ci kosai saboda yanzu zunubin yana birge shi ya fara kallar da ni sai ya raka taimaka ma masu saban Allah yana sabkar su yana gayyata su ka gane ko daga nan sai shedan ya ci gaba wannan abin sai sanya kuma sai rinka kin waɗanda ba sa zinihin domin sun zama abokan adawashi domin suna so su ƙi yin zunubi suna nuna mutane su bar zunubi kenan kamar suna yaƙa shi kamar sun zama kishiyoyi gare shi shi ma sai zaman to ɗan adawarsu baya son a daina zunubi su kuma suna son a daina zunubi sai ya rinka yaƙarsu to idan ya zaman to yana yaƙarsu ka yi zunubi ka doge a kan zunubi kana tallata zunubi kana yaƙar wanda bayya zunubi to irin waɗannan su Allah yake ma azaba shi yasa a cikin suratul furqan subbab bayan Allah na kwarai sai Allah yake cewa wallazina idza bikru bi ayati wallazina idza bukiru bi ayatina lam yashid bi ayati rabbihim wallazina idza bukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru ala asma'u wa umyana mu'minai ko ibadur rahmani sune waɗanda in an musu wa'adi da ayoyin Allah lam ya shirru alaiha summan wa umiyana ba sa zamantawa bebaye kurame makahi game da ayar ma'ana su yi banza da ayar ka kurimce kurimce wadda gangan ka makarce makarce wadda gangan kaman baka ji ba kaman baka gani ba to mutanen kirki ba sa haka shi yasa yake cewa su ne waɗanda idan aka yi musu wa'adi da ayoyin Allah kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim sai su rinka yin tasbihi suna tsarkake sunan ubangijinsu tasbihi shine subhanallahi tsarkake Allah daga naƙasa da kafirai jahilai suka gingina ma Allah kamar a jingina ma Allah ɗa sai ka kore ma Allah ɗa a jingina ma Allah gajiyawa ka kore mishi a jingina ma Allah rowa ka ce a'a a jingina ma Allah abokin tarayya ka ce a'a a jingina ma Allah bukata ka ce a'a kaga subhanallahi bayan wannan to wai ba kawai kore ma Allah siffofi na nakasa ita kaɗai ce yaban Allah ba he kuma a zamanto ana yaba Allah da siffofin kamala ka gane yabo shine idan aka kore maka siffa ta naƙasa a kuma siffanta ka da siffa ta kamala yanzu kawai sai ka zo kana wasa wani mutum dauko daga kan ministiri ko shugaban ƙasa ko sarki ko mai kuɗi ko mawaye wani ɗan ƙira zo na wasa shi yana mai martaba mai daraja shi mai martaba garinmu ba ɓarawo ba ne ba madinaci ba ne ba maƙaryaci ba ne ba mai cin hanci ba ne to bai yabe shi ba ah yodan an ce kai ba barawo bane kai ba kaza bane wannan ba yabo bane yayin da aka ce kai ba barawo bane sai a ce mai tsananin gaskiya ne to ce maka mai gaskiya shine yaban wancan kuma kore na ƙasa ce shi yasa dan ka zo misali kana kore na ƙasa kadai baka ci gaba kamala kuma kai ma idan aka zo ana cewa ga wanda ba mazinaci ba to mutane da rika tuma to me ka zancen ma ko ba ka ba ga wanda ba barawo ba yanzu kawai kai bako kace da Allah jama'a ga wani bako na nan zai ke kwana amma ba barawo bane a ce a to me ka zancanta ai ya ga wannan ba yabo bane ko to shi yasa in aka ce in aka ce subhanallahi sai an ce alhamdulillah a girmama Allah sannan a yi ne a tsarkake Allah daga na ƙasa wannan shine aikin su wahum la yastakbiru kuma ba sa girman kai domin girman kai shine ka ki bauta ma Allah ka ki tsarkake Allah ka ki lisinawa ga dokar Allah wannan girman kai ne kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ke ta innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suka yi girman kai game da bautar Allah kaga ashe waɗancan mumine ba sa yi to wanda suka yi me matsayin su Allah ce sayadkhuluna jahannama dakhirin sai na shigar da su jahannama suna kaskantattu wulakantattu sanda za a koro fir'auna babban mai mulki za a kai shi wuta a daddaure za a zo da shi ana dukan shi ana kishin shi ana da kashi ana gaya mai bakan magana ya fada wuta amma sanda za a taho da bilal bawa wanda ake kaskantawa shi za a rako shi ne da ɗumbin mala'iku masu hadanci za su kai babban mai daraja zuwa ga aljanna kaga a duniya da wancan mai daraja ne yanzu ya zo a wulakance saboda ni saboda kafirci ga wanda a duniya da shi kaskantacce ne bawa ne ana iya ma sayar da shi da shi da bahun shinkafa duk daya yau kuma ya zo ana mishi rakiyar mala'iku suna raka shi kaga wannan shine yadda abin yake ba sa girman kai kamar yadda ni me yasa aka ce ba sa girman kai malaka ce an ittiba'iha ba sa girman kai game da bin ita aya wal inqiyadu laha game da mika kai ga ayar ba sa girman kai kama ya fa'aluhu al-jahalatu min al-kafarati al-fajara kamar yadda jahilai cikin kafirai wato lalatattu bandararru suke yi to su ba sa yin haka sai Allah yake cewa menene tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sai Allah yake cewa to tunda ba sa girman kai kokarin ibada gare sai Allah ya hudu wani nau'i daga cikin nau'ikan ibada su tatajafa junubuhum 'anil madaji'i daga cikin abin da Allah ya yaba musu mutane ne wanda wato junubuhum sasannin jikinsu yakan nisanta daga shimfiɗinsu domin yi wa Allah ibada cikin dare malamai da dama suka ce wannan ƙiyamun laili ce wato duk mutumin da zai falka cikin dare ya yi alwala ga matala ga dara akan matalar an shafa an sa an fesa mata turare ga matashin kai ƙila akwai kyakkyawar yarinya ma a kan matale gaskiya sai kai alwala ka tashi ka nemi tafi ka ce allahu akbar karin karatun alkur'ani domin tsananin jin tsoron ƙazabar allah da kwaɗayin rahamar allah yayin da mutane suke sharara barci kai kana ma allah ibada to duk duniya ba mai daraja sai wanda ya aiki irin wannan wannan ita ce hanyar da ake bi a samu daraja a samu ɗaukaka ina masu son su hi ƙarfin maƙiyansu to su rika kiyamun laili ina waɗanda suke so su rike sefofi jika goma ku bar yin nisa da kai da ita wallahi a rika kiyamun laili ana istighfari za a ga jika goma tana matsoka gomomi za ka ci yauwa wai da ita da 'yan uwanta yauwa muje
ina waɗanda suke son duniya su yi daraja kuma su samu kwanciyar hankali su samu albarka su samu allah wani allah ya albarka an gode wallahi su rinka yin kiyamun laili ba wai banu ba wai mutane ba hatta da mala'iku da allah su ya gode musu hadisin abdullahi dan mas'ud da ya rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ajiba rabbuna minar min rajulaini ubangijin mu Allah ya kasance yana wato mamaki ko yana yaba ma mutane guda biyu ɗaya daga cikinsu mutumin da ya tashi cikin dare ya yi watsi da shimfiɗarsa da iyalansa ila salatihi ya tahi ya je yana sallah ragabatan fi ma indi Allah ce yana mai kwaɗayin abin da ke gare ni na rahama da ni'ima da aljanna da albarka shi yasa ba barcin bane bai su abin da zai samu a wurin Allah ne ya fifita shi akan barcin wa shafaqatan mimma indi yana mai tsoron abin da nake da shi na azaba kaga da tsoro da kwaɗai ne aka haɗa wuri da dama shine kaida he ya zaman tona aka ce to wannan mutumin yana daga cikin mutanen da za ka yi mamakin imaninsu su birge ka ba mai birge kan ba mai wannan ba ya ce mutum na biyu mutumin da ya tashi ya ɗauki dukiyar shi ya tafi yaɗa addinin Allah a a karantarwa ka tafi ƙauye inda babu wuta babu galas ba lalle ba ne a samu shinkafa da nama ƙila za a ci tuwon hatsi ne da na masara ba sirhe ƙila za a sha tiri alive ruwan miya da ruwa da gishiri amma ka tafi ka je ka karantar ka wa'aztar kai kaza kai kaza sai Allah ce wannan bawa na gode mishi abin a yaba mishi ne saboda abin da na alkhairi ne domin jihadi ya hada yada addini da karantar da mutane da nuna musu ba abin bauta da gaskiya sai Allah jayo hankalinsu su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin ababen da ake nihin alkhairin da in ka yi shi ka samu babban rabo a wurin Allah a ciki akwai sallah ko babu cikin dare sannan wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune ne to he yasa an yi bulaguro an zo an zauna ana huta sai ya samu gashi ga manzon Allah ba tare da wani nisa ba shi kuma dama yana buƙatar haka wannan bawan Allah ma'adi ne dan jaf radiyallahu anhu sai ce dama ta samu sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina da tambaya yace me tambaya ka yace akhbirni bi amalin ina so ka sanar da ni wani aiki yadkhulni lil janna wanda in nayi shi zai sa na aljanna wayu ba idini minan nari wanda kuma aikin zai nisanta ni daga wuta wannan aikin nake so ka gaya mini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi laqad sa'alta an azimin tabbas ka tambayi abu babba wannan tambaya ce mai girma amma fa wa innahu shi wannan abin da ka duk girman shi la yasirun wallahi abu ne mai sauƙi alaman ya sarrafullahu a kan wanda Allah ya sauƙaƙa mishi abu ne mai girma amma Allah ya sauƙaƙe maka to kai a wurinka mai sauƙi ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abin da in kai zai sa ka aljanna ya nisantar da kai daga wuta sai ke cewa ta abudullaha wa la tushrik bihi shay'a bautawa Allah za ka yi shi kadai karka sake kai shirka watu ƙimus salata kuma ka tabbatar da ka kiyaye sallolin nan guda biyar da aka wajabta ma idan da dama kuma ka ƙara da nahila watu utiyar zakata ka bayar da zakka da Allah ya baka ta dukiya wata sumun ramadan kuma ka tabbatar da in ramadana ya zo kaya azumi wata hujjul baita ka yi hajji in kana da hali sun sannan bayan ya hudaka sai ce ala a suku saurara a dullika ala abuwa bil khairi kana so in nuna maka ƙofofin alkhairi ya ce e ina so a nuna mini ya mandan Allah menene ƙofofin alkhairi sai ce a saumu junnatu kaga azumi na nahila da na wajibi wallahi garkuwa ce bargo ne yadda ka san bargo yana maganin ɗari yadda ka san abinci yana karya yunwa yadda ka san kishin ruwa na maganin kishin ruwa magani ne mai ci mujarrabin ko ko tuwo bai maganin yunwa tabbata ne wannan
mujarrabin ne ko Mujarrabin mujarrabin ne ne, ƙwarai ko.
aha to yadda ka ga wannan mujarrabin ne to haka nan azumi garkuwa ne magani ne na hushin Allah da azabar Allah in kana azumi to kana ba kanka kariya daga musibar duniya da lahira hatta da ciwo a duniyance azumi yana magani kaga duk diabetes wanda tansiyon da kake gani an je an ce ban magani eh a likita ne ban magani dan Allah bai yarda su samu maganin ba amma shi a wurin Allah kai magani ba akwai bawan Allah da banan nan da aka kama wannan azumin na Ramadan kurji ne ya dade bai warke ba da ya kama azumin Ramadan kawai sai kurjin ya warke yanzu ya ce to shi ko azumin ya wuce ba zai daina yin azumin ba sai dai ya raka shan ruwa na hutawa na ci gaba saboda shi bai taba jin daɗi ba irin na me na zamanin da yake azumi sannan ko fago ne ɗin ka aka yi idan kana da azumi wannan fago ɗin in za zai je ɗari bisa ɗari bai hibe je ishirin da biyar cikin ɗari saba'in da biyar wannan azumin ya maka maganin wannan ya zama to me kaga a sau junnatu hece wa sadaqatu tuɗibi'ul khadi'atu ita ko sadaka tana ruguza kurakurai da aka yi lahihika sadaka tana rusa su ladan ta ya rusa lahin da kai zinihin da kai sai Allah ya ce a shahi zinihin alkhairin da kai a rubuta lada sai ke cewa kamar yadda wuta take kashe mi ruwa yake kashe wuta sai ce wa salatun rajuli fi jawfin laili haka sallan mutum da zai yi a cikin dare tana shahe mushi lahikan shi ya wari gari bai da zirhi a wurin Allah ya wari gari yana da daraja mai yawa a wurin Allah sai ya karanta wannan aya ta tajafa junubuhum al madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a kaga she sallah ta qiyamul layl ita ce ma'anar wannan aya ko wasu malaman suka ce a'a ba wai sallar qiyamul layl bace kadai duk mutumin da aka yi sallar isha'i da shi a cikin jam'i kuma aka yi asuba da shi a cikin jam'i to yana daga cikin wanda Allah ke nihi da ta tajafa junubuhum anil madaji ya da'una rabbahum khawfan wa tam'a domin ai in ka lura tashi da asuba ka je masallaci ka yi sallah cikin jam'i ba kokari bane ba shimhuda kake bari ba lokacin da ka ci abinci ai ka kishin gida bayan sallan magariba akwai lokacin da kake so ka huta irin na wannan ka zo daga biro ka zo daga gona ka zo daga ofis ka zo daga kasuwa amma a kira isha'i ka je ka sai to ka daga cikin masu samuwan daraja shi yasa duk mutumin da ya sallar isha'i cikin jama'a ya asuba cikin jama'a idan a daren da lailatul qadr ya ke wuce yana daga cikin wanda suka raye suka ga daren lailatul qadr eh wannan daga cikin abin da shi qur'ani falala gare shi to kuma wasu malamai suka ce to da sallar isha'in da asubai da ita qiyamul laylin duka inda zaka yi tsaka kuma daraja an yi isha'in da kai a cikin jama'a an yi asuba da kai a cikin jama'a kuma tsakiyar dare kai nahila akalla raka'a goma kai wutiri daya akalla raka'a uku biyu kai wutiri da ɗaya sun zama uku ko biyar kai wutiri wannan hudu kai wutiri da daya sun zama biyar ko shi da kayi wuturi ne sun zama bakwai gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙe maka a ce ba ka yi ba ne kake da matsala ba duniya ka rubuta maka ba amma ka cuci kanka an gane ko domin Allah yana yaba masu imani yake ta kanu qalilan min al-layli كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون Allah ce kanu qalilan min al-layli sun kasance su mutanen kirki ƙalilan kaɗan ne ƙwarai minan laili cikin dare ma ya haja una ba sa barci ko dai ka ce ba sa barci cikin dare sai ɗan kaɗan ɗan abin da suke kwanta su yi barci shi ne ɗan kaɗan ‘yan awoyin na ibada ya fi yawa ko kuma ka fassara kanu sun kasance ƙalilan minan laili ma ya haja una a cikin dare ko da ɗan kaɗan ne ba za su yi barcin daren gaba ɗaya ba ko minti goma ne sun ware in ka ware minti biyar ma kai raka a biyu ka shiga ciki amma ka kwanta bokoko Allah so gaki wallahi talauci ya zo ce to wannan na mun ga abokin zama kawai sai a wayi gari shinkafa kai da ita tsakankanin kojin kilomita 150 kan kaje sai da kyar ku haɗu in ku haɗu sai wata wani wata uku sake haɗuwa shi ma yan jika goma goma duk ba sa alaka da kai yan bare daloli bare duk wani bare euro sai ga komi bai alaka da kai sai talauci da tsahin kaya a goge a yanke da kaza da kaza sai he he he bakan magana in wani ya gitta da mota ka ce ka ji bakin ciki duk he sun kashe kwartan nan kan in yi mota to ka sa akwai mutum wai shi bakin ciki yake a ta kwarta da mota wai kar ta yi rami kan yayi kun bai da kuɗi ba da haka Allah ke cewa ta tajaba bi nuhu al madaji sai ke ta yad'una rabbahum khawfan suna bautar ubangijinsu ko suna roƙon ubangijinsu khawfan a hali guda biyu halin jin tsoro wa tsama'a a kuma halin kwaɗayi ma'ana suna roƙon suna bautar Allah a halaye guda biyu wani hali ne khaufan wa tsama'an a halin khaufan jin tsoron azabar Allah wa tsama'an da kuma kwaɗayin rahamar Allah daman haka ake so a samu mutum ya daga bauta ma Allah a wannan wato huska guda biyu kana mai tsoron azabar Allah kana mai kwaɗayin rahamar Allah kar ka bauta ma Allah a iya tsoro sai ka zaman tobi khawari domin in tsoro ne kaɗai a ranka to ba hannun za ka zama ba tsauri za ka yi ka ce kowa ma ɗan wuta ne haka na raba wuta kana raba wuta haka rage wata wuta ka shiga in kuma ka zamanto kai kullum kwaɗayi kake wannan irin wa'azin 'yan tabaligi yau dai a ce kaza lada koba lada farala farala farala farala farala sai ka wayi gari ana ta tabka saɓan Allah da kai baka magana ya wayi gari kawai kai ka damu da falala haka huta daga wadda Allah ya ce ka shiga shirme ka huta daga addini in kana so ka yi addini wanda annabawa suka yi ka sa tsoron Allah kuma ka sa faɗayin rahama.
Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba.
Wa kanu lana.
Wa kanu lana khashi'in.
Kaga Allah yana faɗin wanda suka hika. Suka hi duk wani wali da malaminka. Domin labarin da ake bada na annabi Zakariya ne, ya hika ko bai hika ba. Da ɗan shi annabi haya. da Maryam da ɗanta annabi Isa da matar annabi Zakariya da ta aihi annabi Hayyan mu ɗauka su uku ne annabi Zakariya da matashi ‘yan aljanna da ɗansu annabin Allah sai Allah ke ce innahum kanu yusari'una fil khairati sun kasance masu gaugawa aikata alkhairi ne sun rigayi kowa sun tsere ma kowa wajen aiki na alkhairi ya da'una na khaufan ragabatan wa rahaba suna bauta mana ragabatan don kwaɗayin rahamanmu wa rahaba don kin tsoron azabanmu wa kanu lana ne sun kasance suna da tsananin kiyaye dokokin Allah da tsoron Allah to idan ya zama to bayin Allah irin su annabi zakariya da annabi haya haka suke to kawai ya samu wani bada magare ya ce shi ba haya wannan ba kaga zancen banza ne wannan dole ka ji tsoron Allah dole ka yi ni kai kwadewa ke za ki ciya ta tajaba jin wa almudaji ya da'una rabbahum khawfan wa ama sai ki ciya wa min ma razaqnahum yunfiquna kuma gaba game da abin da Allah ya ba su na arziki yunfiquna suna ciyarwa kaga ayyuka uku ne aka ambace su da shi ya ba su wannan imani da ayar Allah kula da salloli har da nahiloli a ciki sai kuma zakka da sadaka idan aka same ka da imani ka yi la'ilaha illallah ba ka ƙaryata ta ba ka tabbatar da ita ka yi sallah ka yi zaka to duk inda ake ƙidayen mai imani wani kana ciki domin Allah ta irin waɗannan su ne muminai irinsu ba a yaƙarsu idan kana da wannan ma ka zama ɗan uwa sai ke cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata yake cewa fa khallu sabilahu a wani da yake cewa fa ikhwanukum fi din kuma duk inda Allah zai faɗi mai imani na gaskiya wanda yayi Allah ya yarda da imani shi sai ya faɗi wannan sufofin guda uku he takaita akan su kaga misali a suratul mu'minina wannan a bara'a ai kaga Allah yana magana mu'minai sai ke ce almu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari sai ke ce wa ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله kaga yace suna yin sallah suna kula da sallah suna ba da daka kuma suna ma Allah biyayya da manzon shi a wani wuri suratul nuri sai ke cewa wato abinda Allah ke bayyanawa heka waɗannan abubuwan guda biyu sai ke cewa wannan wa aqimus salata wa atuz zakata yake cewa wa atiqur rasula sai ke cewa la'allakum turhamuna sai ya alakanta sharaɗin samun rahama biyayya ga Allah tsaye da sallah zakka ko sadaka da ma annabi biyayya to duk wanda ya wannan kaga anan masu ya kawo تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا زي تيكي تي ومما رزقناهم ينفقون سي الله يكي تي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون Allah ke cewa fala ta'lamu nafsun babu wata rai da ta sani da ta san ma ukhfiya lahum min qurrati ayun abinda Allah mahaliccinta ya tanada mata wanda zai kwantar mata da hankali duk duniya ba wanda ya sani ubangiji ya yi tanadi a aljanna fiye da yadda dan adam ke tunani wato ita aljanna akwai inda aka yi bayaninta aka ce misalin darajojinta guda ɗari ne ko amma ya ka faɗi darajojin guda uku aka ce daraja ta farko ita aljanna birgin da aka yi ginin na azurfa ne da su aka yi ginin tsakoyin da suke ciki irin wani da mota take takawa na azurfa ne
Allahu akbar gadon na azurfa ne haka inda za ka taka shi kuma turare ne da ya kowa turare a nan turare da za a saya kwalba ɗaya jika ɗari to iri shi ne ake takawa shi ne ƙasar wuri sai ta gaba da ita ita kuma da bulan dinari a kai wannan ne kuke zo kuna mutuwa a gado ka samu giram ashirin ka dawo to shi gida bulo da bulo aka yi na dinari da kuma tsakuwa a zurfai da aku tsakuwa dinara gaskiya akwai arziki ko babu haba malam sai aka ce ta ukun kuma lu'ulu'u ne wanda in nijar ta samu kaman wannan tana cikin masu arziki to shi ne ake daimon da shi da shi ake birgin da shi ake ginin da shi ake gadan da shi ake fantin da shi ne kwanan riyin kuma tsakuwar ciki ma shi ne to wannan uku mun san su to sauran 97 su ba an iya ba misali he ka je ka gani su ake nihi da fala ta'alamu nafsun ma ukhbiya lahum min qurrati ayun bai yiwa ka iya ganawa shi ya sanya 'yan matan sai dai a maka misali kai ta hararo wata a nan duniya da kai ta birge ka inda za a ka waccan aka ka ɗan kwalin wancan ƙamshin za ka ƙi matanka ƙamshin Allah kuma wallahi tillahi idan da za a samu ta budurwa a jirin tale ko ta ce ah karatu kuke sannunku wallahi duk mutuwa za mu yi sau da
Allah ka ba mu soyayya
kuma yana ga wanda zai fara mutuwa kaga alar mana shi za a fara gari ya mutu gaskiya haba
to don haka nan ita aljanna duk tunanin da kake kuma wallahi Allah cikiyar wanda yake so yake ba azaba ba ake so ba a so ma maka azabai roƙon kake kai zo ga aljanna a baka dan me abin ne ba mutsiyaci bane cikiyar wanda suke san aljanna ake ba a zo kawai ana wa'azi ba wancan dan wuta ne wai ka zo da bahun kablatar to bahun kablatar akalla dai an samu kablatar dubu uku ma sauran su be- su hamsin ne Ka- dole ka ka raba ka raba sauran wa zai dauka kai za ka zo
ka ji ana wani wa'azi wani dan wuta ne wani dan wuta to a ga musu aiki da za su bar wutan mana yi mana ita wutan nan ai maganin ta ya hanya shiga ta yau kwarai abinda zaka samu aljanna ya hi yawa ya hi sauki akan wanda zaka shiga wuta sai Allah ke cewa
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
na'am لا يستوون sai Allah ya ke ba mu labari game da adalcin da shi Allah yake da shi a ranar kiyama Allah mai adalci baya zalunci yake ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika yanzu zan mai da mumini kaman fasiki ya kabiru ta'ala an adalihi wa karmihi Allah yana ba mu labari game da adalcin shi da kuma karramawa karama shi annahu la yasdi la yusawi fi hukmihi yawm al-qiyamah shi wa Allah bayyayin kudin goro a cikin hukunci ranar kiyama man kana mu'minan bi ayatihi mutumin da ya zama to yana da imani da ayoyin Allah muttabi'an yana mai biyayya da rusulihi ga manzannin shi ya mushi hukunci matsayi daya bi man kana fasikan ga mutumin da ya zama to fasiki kharijan an da'ati rabbihi wanda ya fita baya ma Allah da'a mukaddiban yana mai ƙaryata rusulillahi manzannin Allah da ya aiko ya ƙaryata su Allah ba zai daidaita su ba da haka irin wannan tunanin da mutane suke cewa ga mutane suna sallah suna azumi suna la ilaha illallah haka kawai dan wani mutum ya samu daular duniya a daga cewa wai he dai an je lahira a gani a je a gani wallahi ba yadda za a kamar irin shakkiyancin da ya zo da a yanzu wai a daga cewa wai addinan nan guda uku da na yahudanci da na musulunci da na kiristanci duka dai annabawa aka aiko da shi ba a san mu mai cin ba a kai ne baka san mai cin ba mu mun san mai cin namu na musulunci shine mai cin wancan nasu kawai in suka mutu suna yi ba magana ci ba cinye su za a yi kuma ba kowa zai cinye su ba jahannama ce zai cinye su Allah da kanshi yake cewa am hasiban ladina tarawu sayyi'ati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum Allah tambaye ku ne ji da Allah wai ku a tunaninku a nazarinku sai Allah ya yi daidai ya yi kudin goro da waɗanda alladina wannan alladina waɗannan sai wanda suka taro a sayyi'ati lahika daban-daban dan caca ne mayaudari ne maƙaryaci ne sallah ba ta daraja a wurin shi da ya iya ta ba wadda ita mara kyan he ya ga dama ya ga tsananin zamba kuma gashi mazinaci ne gashi kuma in ka bashi kuɗi ya cuce ka ga taurin bashi ga warce ga in ka kau da kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un ya iya ya ci abinci bai iya ka abinci ba ya iya duk wani abu na muni shi aikin shi kenan ba dare ba rana yaya za ka haɗa shi yanzu waɗannan musanya su an naji alahun kallazi na amonu a misali mu musu daidai a zaman duniya da lahira kamar masu imani da suka tai suka nemi ilimi suka kula da sallah suka iya alwala suka yi sallah suka yi zakka suka kyautata ma iyaye makwabta mata suka tarbiyyanci ƴaƴa suka dora su karatun alqur'ani suke kula da inda ake karatun alqur'ani su su je su taimaka a yi su taimaka a je wani gari a yi sai mu mai da su ɗaya da waɗancan Allah ya ce wai mu musu matsayi ɗaya sawa'an duk mu daidaita su mahayahum wato rayuwarsa ta zama iri ɗaya ce yadda wancan muka sa mashi albarka a rayuwa shi ma wancan haimu sa mashi fasikin wama ma ta humurin mutuwan ma ya zama to ɗaya ne mala'ikar rahama ya zo ɗauki wancan ɗan iskan ya zo ɗauki wancan muminin di iri ɗaya ne a'a mala'ikan dai ya zo amma wannan na rahama ne zai ɗauki mumini wancan ko na azaba ne zai ɗauki arni kuma arni ya gane kuren shurin ɗauka an gane ku Allah ke cewa in haka ne kuka yi hukunci to hukuncin da kuka yi ya yi muni ai a ce an yi haka ai yayi muni a wannan yake cewa amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alul muttaqina kal fujjar ko kuna tunanin mu sanya masu imani masu aiki na gari kaman mabannata a cikin doron duniya ko kuna tsammanin mu sanya masu tsoron Allah kaman kangararru ai ba zai yi ba Allah ya ce to in haka ne kuke tunani la yastawi ashabun nari wa ashabul janna Allah ba zai daidaita yan wuta da yan aljanna ba dan wuta matsiyaci ne dan aljanna mai arziki ne dan wuta wahala yake sha dan aljanna dadi yake sha wuta wurin bala'i ne da duhu da bakin ciki aljanna wurin haske da ni'ima ne kala ɗaya ne yanzu mai mulki da talaka ɗaya ne wancan yana da mulki yana kwana a gidan da yake gyararre abinci gyararre wurin kwana gyararre abinda zai kalla ma gyararre to huska shi da ƙarfin idan kuma ba ɗaya ba ne karyawa ku ba iri ɗaya ba tashin ku ba iri ɗaya ba Ab- haba da Allah ba zai yi ba abin hawan shi ba irin naka ba ka zo a belo kaca tana zubewa ya zo a sabuwar bewit demil bantiyan da miliyoyi sun kai hamsin duk inda ya duwa ba matsala ba ne shadda yan jika goma goma an mata kyakkyawan ɗinki sun yi kala ɗari in ya sa wannan ya sa wannan takalma in ya sa kan ya zo kan wani he he wata biyu motocin duk gasunan ya karya da sahe bai da matsalar kuɗi bai da matsalar kaza kai kuma duk matsalolin duniya in ka kama sa silifa sai ya yi sanka ce zai yi a ce duka ko a garin ido ɗaya ne Allah ce to la yastawi ashabun nari wa ashabul janna sai ce ashabul jannati humul faizun su yan aljanna su ne masu cin nasara masu samun babban rabo su ko yan wuta tabewa za su yanzu mutumin da yayi asara yayi yadduwa kudi ya kamar yankan aljihu na miliyan goma da mutumin da shi kuma ya kasuwa a wannan kasuwa ya ci miliyan goma wa zai je gida da farin ciki wannan fa asara yayi wannan kuma riba ya ci to dan aljanna shine mai cin riba dan mutawa shine mai faduwa to Allah ya ce ba ɗaya bane yanzu raba sun sai mu bari sai in Allah ya kai mu sati Allah ya ce amman ladina amanu wa zalika ya hudu makoman su wa amman ladina fasaqu su ma hudu makoman su kowanne za mu ci dalili Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya sa mu cika da imani Allah shi gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka shiryar da mu ka zaunar da kasan mu lafiya ya Allah ka albarkaci rayuwar mu ya Allah wannan kasa ta mu ka ƙara mata albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah wanda suke da bukatu Allah ka hi mu sanin su ka hi mu sanin bukatun Allah ka biya musu matsaloli Allah ka warware subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh